أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka fathul majid ne sharhi kitab tauhid kan mu mance yau muna ɗaya ko 29 ga watan uku rabiul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dare hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da shidda ga watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya muna ƙarƙashin fadan malam da ya ce kalin musannifu rahimahullahu ta'ala wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala musa ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bi a ƙarƙashin wannan ne malam ya ƙara kawo wata ruwaya ta imamu ahmad an abdullahi bin amr an nabi sallallahu alaihi wasallama anna nuhan alaihi salam qala li ibnihi inda mautihi amurka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجعت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات لو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهما قسمتهن لا إله إلا الله gane shahi na 68 shi ma wannan bayanin hadisi ya gabata na karantar da mu falala da matsayi ta la ilaha illallah a wannan bugu mun huce wai bita karatun ne muke a nan ƙalƙashin wannan hallo muka karanta magana ibn al-kayyim rahimahullahu ta'ala qala fal a'malu la tafadulu bi suriha bi suwariha wa adadiha wa inna ma tatafadalu bi tafaduli ma fil qulub shi ma mun ga wurin ko idan zamu tashi insha Allah akan gaba ta fadan malam da ya ce kalal musannifu rahimahullahu ta'ala wali tirmidhi wa hassanahu an anas malam wanda ya wallafa littafin wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ke cewa wali tirmidhi imamu tirmidhi na da wata ruwaya wa hassanahu kuma ya ce hadisi ne hasan an Anas daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kula naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi na cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa kenan wannan hadisi hadisi ne qudsi domin isnadin shi ya dangano ga Allah madaukaki hadisin da isnadin shi ya dangano da manzala sallallahu alaihi wasallama sai a ce mai hadithin nabawi hadisin da isnadin shi ya dangana da sahabi sai a ce mai mawquf hadisi ne mawqufi qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa ya ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya da dai a ce za ka zo mun ranar lahira da kwatamcin abin da ya cika ƙasa da kurakurai da zunubai ce ka zo mun ka iske ne da dukkan zunuban da suka kai ga sun cika alfajiyar ƙasa sun malakaita ni la tushrik bi shai'a sannan ka gamu da ni bakka haɗa bautata da wani bakka shirka kowace iri ce la taituka bi qurabiha maghfira tabbat da sai na zo ma da kwatamcin ta gafara nan zunubi ko min girman shi bai ya gagara Allah madaukaki in ba shirka ba Allah madaukaki da rahmar shi da falalar shi ga bayi ya ga dama ya gafarta ma zunubanka ko min yawan su amma ban da shirka sai an tuba wannan kuma ƙarƙashin fada Allah maɗaukaki da yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai ya yarda a hada bautar shi da wani kowane ne amma kuma kuma bayan wannan Allah madaukaki na gafarta zunuban da suka zama to ba na shirka ba ko da mutum bai bai bai nemi gafara ba amma shirka to sai an tuba an bari idan mutum ya mutu da nuz- da zunubin shirka Allah madaukaki bai ya gafarta mai wannan zunubi domin shine babban zalunci kamar yadda Allah madaukaki ya fadi a wasiyar da Luqman yake wa dan shi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim babu abin da yake zalunci ga Allah kamar ka hada bauta Allah da wani Allah قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث ما لا يا أنبت وند رحمة الله تتعالى تبتا أدريش يا أنبتا a cikin jumla ta ƙarshe min alhadith na hadithin wannan wa qad rawahu tirmidhi bi tamami imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin da cikin shi kenan wannan bangare ne na hadisi kuma ƙarshen hadisin ne imamu tirmidhi ya rawaito hadisin wannan gaba ɗayan shi an anas daga anas qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul na ji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi na cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya kai dan adam innaka ma da'awtani ka sani duk lokacin da ka roke ni ka kiraye ni wa rajawtani kai kwadayin rahama daga gare ni ko wata ni'ima gafartu laka to na gafarta ma ala ma kana minka absar duk abin da ya kasance na gare ka na zunubi da laihuhukanka da sakacinka wala ubali kuma banna kulawa da wannan zunubi naka yabna adam ya kai dan adam law balagat dhunubuka ana as-sama' da dai a ce zunubanka sun kai ƙololuwa ƙarshen sama sun mastagfarta ne gafartulak sannan ka nemi gafarata na gafarta ma wala ubali kuma banna kulawa da zunubinka yabna adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya mun ga kenan wannan shine ƙarshen abin da malam ya ɗauko daga wannan hadisi. Idan zunubi wajen Allah maɗaukaki bai ya gagara Allah maɗaukaki komin yawan shi abin da ake so gabawa ya tuba ya nemi gafara Allah maɗaukaki ga zunubi. Sai dai malamai nan suna ne zunubi a nan wanda Allah maɗaukaki ke kankarewa mutum shi zunubin da yake tsakaninka da Allah ba abin da ya shafi haƙƙi na wani ba. haƙƙi na wani to Allah maɗaukaki ya sanya sakamako ranar kiyama duk wanda ka zalunta ka cuta ka ci haƙƙin shi in ba ya yahe ma ba to gobe kiyama akwai tsayuwa wajen ubangiji kan mai haƙƙi zai nemi haƙƙin shi kuma sai an bashi ko dai zaman to ladan ka za a ɗauka a bashi in kana da lada ko kuma in ba ka da a ɗauko zunubin shi a lafta ma shi dai wannan adalci na Allah ya bibi wanda ka zalunta to sai Allah maɗaukaki ya hudda haƙƙin wanda aka zalunta. Hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai gobe kiyama dan tabbatar da adalci hatta akuyar da ta soki wadda ba ta da ƙaho gobe kiyama sai Allah maɗaukaki ya mata ƙaho ta soke ta tarama. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شنو يا كرشن wannan hadisi da yake cewa ibn adam innaka law ataitani bi qurab al ard khataya thumma laqaitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira malan yayi dan ta'aliki anan kasa ta fi qurratul uyun fi hadha al hadith ma yubayyin ma'na la ilaha illa allah a cikin wannan hadisi akwai bayanan da ke da tare da la ilaha illallah allati rajahat bi jami'il makhluqat wadda ta rinjayi dukkan abeban halitta wa jami'i sayyi'at da dukkan abeban da suka zamanto munana ne domin duk wanda ya ce bai tara bauta Allah da wani Allah ba ya tabbatar da mene ya tabbatar da la ilaha illallah ko wa anna zalika huwa tarku shirk qalilihi wa kathiri wannan kuma shine barin shirka tarku shirki qalilihi wa kathiri barin shirka kadankin shi da yawan shi wa zalika yaqtadi kamal at-tauhid wannan kuma na bibiyar kamala ta tauhidi fala yaslim min ash-shirk illa man haqqaqa tauhida ba wanda yake kubuta daga shirka sai wanda ya tabbatar da tauhidin shi wa ata bima taqtadihi kalimatu ikhlas kuma yazo da abinda kalma ta ikhlasi la ilaha illa Allah ta bibiya min al-ilm wal yaqin was sidq wal ikhlas wal mahabba wal qabul wal inqiyad wa ghayr dhalik dan sai ya tabbatar da abinda wannan kalma ta ikhlasi ta kumsa na bangaren ilimi ka san abinda take nihi wal yaqin kuma ka dauki abin ka kudirce da yaqini ba tare da shakku ba wasidiq ya zamanto kudirinka na gaskiya ne wal ikhlas kuma kai dan Allah ba dan wani ba wal mahabba ka so wannan kalma da abin da ta kumsa wal qabul ka karbe ta wal inqiyad ka jayu ya zuwa abin da ta bibiya wa ghairi zalika da abin da ya kama da haka mimma taqtadihi tilka al-kalima al-azima na abinda wannan kalma mai girma ta bibiya kama qala ta'ala kamar yanda Allah madaukaki yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim rana ranar kiyama ranar da dukiya ko 'ya'ya ba sa amfani kuma kowa ta ran shi yake amfanin dukiya da ‘ya'ya a nan duniya ne, don ka tarbiyantar da su za su ma addu'a wadda za ka gaji abinda ko kuma ya zamanto a duniya sun agaza ma da dukiya da ayyuka da abinda ya kama da Ita ma dukiya haka in ka same ta kaji daɗin duniya kaji, in kuma ka yi abinda za ka samu lahira to kuma kanka kawa. amma a wannan rana babu zancen dukiya babu yaya babu zancen yaya kuma kowa ta kan shi ke nafsi nafsi yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni wannan rana kowa al'amarin shi ya dame shi ba a da baya tuna mahaifi uwa bata tuna da miji baya tuna matar shi dan uwa baya tana dan uwan shi kowa ta kan shi illa man atallaha bi qalbin salim to sai wanda ya zo wa Allah madaukaki da zuciya kubutatta daga shirka to wannan shine zai samu gajiya da hutu a ranar kiyama faki mala yace to a kiyaye bayan mala ya ambaci hadis kala at-Tirmidhi Imam Tirmidhi ismuhu Muhammad bin Isa bin Saura bi fath al-Muhmala sunan shi Muhammad bin Isa bin Saura bi fath al-Muhmala da yiwa sin wanda ba ta da diya kuma sin idan aka mata diya ta zama shinu ai Musa bin Dhahhak bin Dhahhak dan Dhahhak as-Sulami dan kabilar Sullam, Abu Isa sahibul jami' Abu Isa wanda ya zamanto ma'abucin jami'i sahih na Imam Tirmidhi wa ahadul khuffaz na daga cikin ɗaya manya-manyan malamai mahardata idan malaman hadisi suka ce wani hafiz ne wanda ya harcece hadisi dubu so dubu abin da ya kama da haka kuma wai ba harda ba kawai zalla harda zai har da ce ya san mazajen da suka roito wannan hadisi ya san halinsu kuma ya san abin da wannan hadisi suka kumsa ruwayatan wa diraya ya san abin da fikun wannan hadisi na'am qala al-hafiz ɗaya daga cikin ahadul huffaz ɗaya daga cikin manya-manyan mahardata ne kana dharirul basar subhanallah ya kasance makaho ne bai ya gani ka duba ka ga dauki littafin jami'u sahih ka duba ka ga abin da ya kawo na hadisai dimbin hadisan da ya kawo rawa an Qutaiba ya rawaito daga Imam Qutaiba malamin shi ne wa Hannad da Imam Hannad wal Bukhari da Imam Bukhari wa khalqin da mutane da yawa ina Imam Tirmidhi ya kasance almajiri ne na Imam Bukhari rahimahullah mata sanata 79 wa 200 ya rasu hijira tana da 279 wa Anas هو أنس بن مالك شنو أنس بن مالك صحابي من بن النضر بن نضر الأنصاري متم مدينة الخزرجي دان قبيلة الخزرج خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونديوا مزال صلى الله عليه وسلم خدمة خدمة عشر سنين خدمة تشكرا قوما وقال له manzala sallallahu alaihi sallama ya mai addu'a kuma lokacin da aka yi hijira mamman anas dan malik iya karami ta jayo hannun shi ta ce manzala sallallahu alaihi sallama ga ɗanan anas ya ma hidima sallallahu alaihi sallam kuma ya karba manzala sallallahu alaihi sallama ya mai addu'a ya ce allahumma aksir malahu wa walada Allah maɗaukaki ka yawaita dukiyar shi da ‘ya'yan shi wa da filhul janna kuma ka sanya shi aljanna wa ka gani mazala sallallahu alaihi sallama yawa mutum addu'a mata sanat shi ne malamai suna cewa sai da anas dan malik ya yi mahar da ta ƙur'ani goma sha biyu قال مات سنة سنتين وقيل ثلاث وقيل وتسعين ba ya rasu hijira tana da tis'in da biyu ko da uku wa kad jawaza mi'a bayan ya tsallaka a shekara ɗari shine wanda Abu Hanifa rahimahullah ya gani shi sa ake lissafa Abu Hanifa daga tabi'u tabi'u at-tabi'i domin ya ga Anas da Malik Allah ya jinkirtar da rayuwar Anas. Wal hadithu qad rawahu al-Imam Ahmad min hadith Abi Dharr bi ma'na wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi daga hadisin Abi Dharr Jundub bin Junada bi ma'nahu da ma'anashi wa hadha lafzuhu wannan shine lafzin shi wa man amil wa man amila qurab al-ard khati'atan thumma laqiyani لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة wanda ya aikata wani aiki wanda ya daidai da cikamakin ƙasa na kuskure sannan ya gamu da ni bai ya haɗa bautata da wani ko kaɗan ne ko wane ne ja'altu lahu mislaha maghfira to zan sanya mai kwatamcin wannan kurakuran shi mai da ta gafara duba ka ga rahama ta ubangiji وراه مسلم إمام مسلم يرويتون حديث وأخرجه الطبراني لإمام الطبراني من حديث ابن عباس لقى حديث عباس رضي الله عنهما عن عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي والسيرة يا الله دامن تنسكار تبتا قال قوله لو أتيتني بقراب الأرض fadashi da ya ce da dai zai zo mun dan adam zai zo mun da kwatamcin ƙasa cikamakin ƙasa domin ƙaf ƙurab kawa ƙaf domma rufa wakila bi kasriha wasu malamai suka ce a bi ƙirabi kawa ƙaf kasra luga ce guda biyu wasu laraba su ce ƙirab wasu ce wasu ce ƙurab kuma kowanne harshe ne larabci sai dai malamai ce wa dammu ashar ka ce ƙurabi kawa ƙaf rufa'a shine yayi shahara wa huwa mal'uha shine cika makinta abinda zai cika ta aw ma yuqaribu mal'aha ko kuma abin da zai kusance ya cika ta qawluhu farashid yace thumma laqiyani la yushriku bi shay'a shartun thaqilun fil wa'di bi husul al maghfira mala yace wannan sharati ne mai nauyi a cikin alƙawalin samun wannan gafara kun gane ko alkawali ne Allah maɗaukaki ya ɗauka sai dai wannan alkawali game da mutum cika shi iya da nauyi wannan alkawali wanda da shi ne mutum zai samu gafara wa huwa salamatu min shirk shine kubuta daga shirka da dangin shi kathirihi wa qalilihi shirka mai yawan shi ko mai kadankin shi saghirihi wa kabirihi karamin shi ko kuma babban shi ina kowane irin shirka shi yasa nan yazo itlaqi wala yaslimu min zalika illa man sallama Allah ta'ala babu wanda zai kubuta daga shirka sai wanda Allah madaukake ya kubutar da shi wa zalika huwa al-qalbu salim kuma wannan ita ce zuciya wadda ta zamanto kubutatta kama kala ta'ala kama yanda Allah maɗaukaki yake cewa yau malayan fa'umalun wala banu ranar da dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani. In kana neman amfani na dukiya da ‘ya'ya to yi ƙoƙari ka samu amfaninsu a duniya, wanda amfanin da yake da alaƙa da lahira. In ba haka ba, to mutum ya yi hasara, illa man atallaha bi kalbin salim, sai wanda Allah maɗaukaki ya zuwa Allah maɗaukaki da zuciya kubutatta wadda ta kubuta daga canhi da shirka qala ibn rajab ibn rajab wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce man ja'a ma'a tauhid bi qurabil ardi khataya wanda yazo wa Allah da tauhidi da kuma zunubi kwatamcin abin da zai cika ƙasa laqiya Allah ta'ala bi qurabiha maghfirah to zai gamu da Allah madaukaki da kwatamcin zunubin shi a baddala su a canza wannan zunubi nashi ya kasance gafara ce cikamakin kasa anan zamu ga yan uwa muhimmancin tauhidi duk abin da mutum zai yi na ibada idan babu tauhidi to bai da matsayi a rayuwa ila an kala har zuwa faɗa shi da yace fa in kamula tauhidul abd wa ikhlasuhu lillahi ta'ala fi idan tauhidin bawa ya cika da yin shi dan Allah ya tsantsantar da niyyar shi da Allah a cikin shi wa qama bi shurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi kuma ya tsaya da sharuɗan wannan tauhidi da zuciyar shi da halshen shi da gabban shi aw bi qalbihi wa lisanihi inda al-maut ko kuma ya tsaya da sharqan shi da zuciyar shi da halshen shi lokacin da zai mutu aw jaba zalika maghfiratan ma qad salafa min adh-dhunubi kulliha wannan sai wajabtar da gafara da dukkan abin da ya riga ya riga ya gabata da zunubai gaba daya wa man'ahu min dukhulin nar bil kulliyya kuma ya hana shi shiga wata kwata-kwata gaba daya faman tahaqqaqa bi kalimati tauhid qalbu dukkan wanda kalma ta tauhidi zuciyar shi ta tabbatar da kalma ta tauhidi akhrajt minhu kullama siwa Allah ta'ala to za ta fitar da dukkan abin da ya zama to ba Allah madaukaki bane baya da wani guri sai Allah madaukaki mahabbatan wa ta'ziman da so da girmamawa wa ijlalan da ɗaukakawa da girmama wa mahabatan da kwarjini wa khashyatan da tsoro wa tawakkulan da dogaro wa hina izin tuhraqu dhunuba a wannan lokaci ake kona zunuban shi wa khatayahu da kurakuran shi kullaha dukkanta wa in kana mithla zabadil bahr ko da dai ta kai kunhon kogi wanda suka je inda ke da manya-manyan ruwa kogi za su ga yadda kogi ke da kunwa kamar duwatsu kamar tudu intaha mulakhasan ya zo maganar malam ta zo karshe a takaice قال العلامة ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم وأن رحمة الله تقار تبتا قريشي كتوا وفي معنى الحديث أتكم معنى وانا حديث ويعفى لأهل التوحيد المحض أنا رنقم تاوى ما أبوتا توحيدي صنصا الذي لم يشوبه بالشرك توحيد دبي قورة يا شبا بقربة تدشيبة الشركة ما لا يعفى لمن ليس كذلك abinda ba a gafartawa ba a rangumta ma wanda ba haka nan yake ba walau laqiyal muwahhid alladhi lam yushrik billahi shay'an albatta da dai a ce wani mai tauhidi mai kadaitar da Allah madaukaki bauta wanda bai taba ba gama Allah madaukaki da wani Allah kwata kwata albatta rabbahu biqrabi الأرض خطايا الذي لم يشرك بالله شيئا البتة لقي ربه بقراب الأرض خطايا يقام دا أبنجيجين شدا قتم چن قسا چكامكين قسا دا كسكري أتاه بقرابها مغفرة تو الله مدوك كيزي زومشي دا قتم چن چكامكين تدا غافرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده مثلا kuma wannan bai ya samuwa ga wanda tauhidin shi ya tawaya ya rabu kashe bantin fa inna tauhid al-khalisa domin tauhidi wanda ya zama to tsantsa ne allazi la yashu la yushibuhu shirkun wanda shirka bata gaurayi da shi ba bata gurbatar da shi ba la yabqa ma'ahu dhanbun to fa bayya wani zunubi bayya saura tare da shi idan aka samu tauhidi tsantsa cikakke to babu zancen wani zunubi wanda zai tsaya gaban tauhidi li'annahu yatadammanu min mahabbati Allah wa ijlali domin wannan ya kumshi abin da yake so ne na Allah da girmama shi wa ta'azimihi da dai girmama shi wa khawfihi da jin tsoron shi wa raja'ihi da kwadayin ladan shi ma yujibu ghasl dhunub abinda yake tilastar da wanke zunubai walau kanat qurabil ard ko da dai ta kasance cika makin kasa ne fa najasatu aridatun kenan najasa anan wani abu ne wanda ta bujuro na zunubi ita kuma kusar da shi mai sauki ne wa dafi'u laha qawi kuma abinda zai ture ta abu ne mai girma mai karhi shine tauhidi intaha wa fi hadha alhadith a cikin wannan hadisi akwai kasratu thawab tauhid akwai yawan dumbin lada na tauhidi wasi'atu karamillahi wa judi da yalwa ta karamcin Allah da kyautar shi wa rahmatihi da rahmashi war raddu ala alkhawarij akwai mai da murtani a cikin khawarijawa alladhina yukaffiruna almuslim bizunub wanda suke kafirtar da musulmi dalilin zunubi a san su ake cewa khawarij abu kaɗan ka aikata na zunubi sai suke ma kai kafiri ka kafirta to wannan hadisi akwai mai da murtani a kansu wa alal mu'tazilati haka na akwai mai da murtani akan mu'tazilawa alqa'ilina bil manzilati bainal manzilatayn su kuma suka ce mutumin da ya yi zunubi iya mataki tsakanin mataki guda biyu shi ba kafiri ba shi ba mumini ba yayu ayi ɗaya ne ka ce idan ka yi zunubi to ba a ce ma ba kai mumini ne a ce ma ba musulmi ne kuma ba a ce ma kafiri ba ne manzila bai na manzilatai kai ba dan aljanna ba kai ba dan wuta ba to ai inda kuskuren su kenan shi yasa daga ƙarshe ba wanda bai kafirtar da kowa ba kowa kafirin inda ba wanda zai ce ba zai zunubi ba sai wa'anda Allah maɗaukaki ya kiyaye su sune annabawa da manzanni amma ba haka ba Allah ya yi doka a kan cewa idan mutum ya yi kaza zai mai kaza inda babu zunubi to shine na mala yake cewa akwai mai da murtani ga wa'annan mutane mu'tazila wahiya al-fusuq shine fasikanci wai kuluna laysa bi mu'minin wala kafir gane ya kawo shi yace ai ba musulmi bane ba ba mu'mini bane ba kuma ba kafiri ba to menene wa yukhalladu fi nar kuma matsala suka ce kuma ana dawobar da shi da wuta a cikin wuta wasawabu malam yace abin da yake dacewa qaulu ahlus sunna fadan ma'abuta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu la yulbas anhu la yuslabu anhu ismul iman mutumin da yayi zunubi ba a zare mishi suna da imani wala yu'tahu ala al-itlaq kuma ba a bashi wannan imani a cike a sake a ce kawai mumini ne cikakken mumini bal yuqalu huwa mu'minun asib sai dai a ce wannan mumini ne sai dai mai zunubi ne mai sabo ne aw mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati sai a ce ko a ce mai mumini ne da imanin shi kuma fasiki ne da zunubin da yi manya wa ala hadha yadullu alkitabu was sunna kuma amsa wannan ma'ana ne alqur'ani mai girma da sunnan manzana sallallahu alaihi wasallama ingantatta wa ijma'i salaf umma da haduwar ra'ayin shugabannin wannan al'umma sahabban manzana sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo su baya lokaci ya yi ko وعن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce lokacin da aka tahiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i lokacin da Allah madaukaki ya tahiyar da manzon sallallahu alaihi wasallama daga masallacin harami ya zuwa masallacin Qudus shi ake cewa Isra untuhiya bihi ila sidratul muntaha an tahida shi zuwa magariya ta ƙarshe a cikin mi'raji kenan shi kuma mi'raji daga Baitul Maqdis ya zuwa wannan sidratul muntaha magariya ta tukewa fa'utiya talatan aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku utiya salawatul khams aka bashi salloli guda biyar wa khawatima suratul baqara da ƙarshen ayoyi na suratul baqara wa ghufira liman la yushrik billahi min ummatihi shay'a al-muqhimat kuma aka gafarta mishi aka ba shi albishir na cewa Allah maɗaukaki ya gafarta wa dukkan wani daga al'ummar shi wanda bai taɓa haɗa bauta Allah da wani Allah ba. Ƙala ibn Kathir fi tafsir, Imam ibn Kathir, Muhammad ibn Kathir ya faɗi a cikin tafsiri, tafsirin shi. Wa akhraj al-Imam Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi وابن ماجه والنسائي لإمام ابن ماجه لإمام النسائي عن أنس بن مالك لقى أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فزال والنسيلة دعمت على أسكار تبتها قريش يا كرم تولنا آية هو أهل التقوى وأهل المغفرة Allah shi ne wanda ya zamanto mafi cancancin attaƙuwa a ji tsoron shi, wa ahlul magfira kuma shi ne maɓucin gafara. وقال قال ربكم yace ubangijinku yace ana ahalun an tuk an utqa ni ne wanda yi cancanta kuma abucin cancanta a ji tsoron shi wala yuj'al ma'i ilahun ba a hada wani Allah tare da ni faman ittaqa an yaj'al ma'i ilahan wanda yi ji tsoron ya sanya wani Allah tare da ni kana ahlan an aghfira lah to wannan ya cancanci in gafarta mashi mala ya kawo insala Allah zuwa gaba insha Allah za mu ta'aliki na biyu za mu karanta shi qala al-musannif rahimahullah mala wanda ya wallahi littahi wannan rahma Allah ta kara tabbata gare shi ce ta'ammal al-khams lawati fi hadith ibada kai tsokaci kai dogon tunani ya zuwa abubuwa guda biyar da suka zo a cikin hadisin Ubada bin Samit wancan hadisi da farko da muka karanta fa innaka idza jama'ata bainahu wa bain hadisi itban idan ka hada shi da abin da yazo cikin hadisi itban tabayyana laka ma'ana qaul la ilaha illallah to anan ma'anan la ilaha illallah za ta bayyana gare ka wa tabayyana laka qat'ul maghrubi maghrurina kuma zai bayyana gare ka kuskuren rudaddu wanda suka rude wa fihi anna al-anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah cikin shi akwai bayanin cewa annabawa suna buƙatuwa ya zuwa fadakar da su akan falala ta la ilaha illallah wa tanbihi li rujhaniha bi jami'il makhluqat akwai fadakarsuwa na cewa akwai rijayarta da dukkan abiban halitta kuma bayan Allah madaukaki ma anna kaseeran mimman yaquluha yakhiffu mizani kuma duk da haka tare da haka da yawa daga wanda suke faɗin wannan kalma mizanin su iya zamantowa baya da nauyi maimakon su je gobe kiyama da kalma ta la ilaha illallah mizanin su ya rinjayi dukkan abu komi a'a sai su je ma'aunin su baya da baya da nauyi wa fihi ithbatu sifat khilafan lil mu'attila akwai cikin wannan hadisai tabbatar da sifofi na Allah maɗaukaki saɓanin wanda suka korewa Allah sifa suka lalata ta. Wa fihi annaka idan arafta haditha Anas, a cikin wannan hadisi kuma akwai hallau, cewa idan ka san hadisin Anas dan Malik, arafta anna qawlahu fi hadithi Itban, za ka san faɗin shi a cikin hadisin Itban إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله cewa faɗan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace lalle Allah madaukaki ya haramta wa wuta wanda yace la ilaha illallah kuma iya nihin Allah madaukaki da ita annahu tarku shirk mala yace kenan wannan shine ma'ana barin shirka laysa qawluha bil lisan ba kawai mutun yace la ilaha illallah kuma iya hada bauta Allah da wani Allah madaukai iya iya hada yayi imani da aljannu yayi imani da boka yayi imani da canhi da abin da ya kama da haka wannan bassa haduwa na intaha kalamuhu anan maganan malam ta kare insha Allah za mu tashi sati na gaba farashi da yake qal musannif rahimahullah ta'ala fihi masail سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك